ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله فهي حديث نفس وشل قلب وحرقة صدر كم أسهرت من ليال وخطرت بصاحبها أخطار الفعال كدرت سرورا وحملها الإنسان أميرا ومأمورا دقائقها ساعات وليالها شهورا وأعواما شابت منها رؤوس وصالت وجالت فيها نفوس ضيقت واسعا وصيرت امرأ جازعا يبحث الليالي ذوات العدد منها دافعا عاشت مع الأمير في قصره ومع السجين في أسره ومع الفقير في فقره ألا إنها الهموم والغموم والحزن ومن منا يا ترى الذي عاش عمره كلها بلا هم أو لم يصبه دخان الهم وغباره إلا من شاء الله لقد خلقنا الإنسان في كبد ومنا من هو مهموم بمنصبه يخشى فقده ومهموم برزقه يطلب فيه فلاحا ومهموم باختباراته يسعى فيها نجاحا ومهموم بمرضه يرجو شفاعه ومهموم بماله يبحث نماءه ومهموم بولده حمله ووضعه وضعفه ومرضه وشبابه ورزقه وزواجه هي الدنيا بطبعها ووقعها مهما حلت حلاوتها وزانت زينتها إلا أن الهم ديدنها والحزن شأنها ولهذا كان من أجل محامد أهل الجنة يوم أن يدخلوها أن يقولوا وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب وما ولا يمسنا فيها لغوب وقال جل وعز لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين أيها المسلمون إن من عظم أسباب الانتحار في العالم الهموم والأحزان وعدم الرضا بالقضاء والقدر فتجد هؤلاء تحول عندهم طيب العيش إلى نكد لذلك كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يتعوض من الهم والحزن أن عنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال أخرجه البخاري قال ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الطب النبوي أربع تهدم البدن الهم والحزن والجوع والسهر عباد الله إن من المكروه الوارد على القلب إن كان من أمر ماض أحدث الحزن وإن كان من مستقبل أحدث الهم وإن كان من أمر حاضر أحدث الغم وقد جعل الله تعالى للهموم والغموم والأحزان علاجات وأدوية ربانية على المؤمن أن يأخذ بها ويستفيد منها ومن أهم علاجات ذلك ما يأتي أولا التسلح بالإيمان المقرون بالعمل الصالح كما قال سبحانه وتعالى في تنزيله المحكم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ثانيا النظر إلى غموم الدنيا وهمومها على أنها للمسلم تكفر ذنوبه وتمحص قلبه وترفع درجاته كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه الحديث متفق عليه ثالثا الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من أنواع النفع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسره الله يسر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أخرجه مسلم رابعا القناعة بما قسم الله بما قسمه الله والمقصود بالقناعة هي قبول الحظ المقسوم للإنسان من الرزق والمال والأولاد والقوة والصحة والمتاع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس الحديث متفق عليه خامسا الاكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي فقال ما شئت قال قلت الربع قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت النصف قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قال قلت فالثلثين قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت أجعل لك صلاتي كلها قال إذا تكفى همك ويغفر لك, ذنب ويغفر لك ذنبك الحديث أخرجه الترمذي سادسا ومن أنفع علاج الهم والغم الصلاة قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين عن حذيفة بن عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى وفي رواية إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة الحديث أخرجه أبو داود سابعا اللجوء إلى الله تعالى بالدعاء والتضرع لتفريج الهم والحزن وهذا هو بيت القصيد وملاك الأمر وهو أن يفزع المسلم إلى ربه وينطرح بين يديه ويرفع إليه حاجته إلى ربه وسرعان ما ينقلب الحزن وسرعان ما ينقلب الحزن فرحا والحم سعادا وإليك الأدلة على ذلك وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب أحدا قط حم ولا, هز ولا هزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا وعن ابن عباس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرض ورب العرش الكريم الحديث متفق عليه قال الحسن البصري عليه رحمة الله أتيت, أتيت الحجاج فقلت هذا الدعاء أتيت الحجاج فقرأت هذا الدعاء فقال لقد جئتني وأنا أريد قتلك فأنت اليوم أحب إلي من كذا وكذا فسل حاجتك أخرجه النسائي يا صاحب الهم إن الحم منفرد أبشر بخير فإن الفارج الله إذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله إذا قضى الله فاستسلم لقدرته ما لامرئ حيلة فيما قضى الله اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن فإن الصانع الله بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا وحبيبنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يوانا مسوء البركة زامة التوناني إن شاء الله تعالى akan wani al'amari da ke damun mutane wannan al'amari abu ne da yake jawo ya haifar da zancen zuci mai yawa ya shagaltar da zuciya ya rinka haifar da ƙuna da zafi a ƙirjin ɗan adam sau nawa wannan al'amari ya hana mutane bacci yadda mutum ya ga rana haka zai ga dare saboda wannan al'amari yake ɗarsuwa a zuciyar ma'abocinsa lokaci-lokaci da ya tafi sai ya dawo farin ciki da jin daɗi nawa-nawa ya ɓata wannan al'amari ya lalata su suka gushe yakan shiga cikin mutum babu ruwansa da shugaba ne ko wanda ake shugabanta kowa da suka yake mintunan da suke cikinsa sukan kasance kamar awanni saboda matsalarsa daren da ke cikinsa yakan kasance kamar watanni ko kuma shekaru ya tsofar da yawa daga cikin mutane zuciya ta kai ta kawo a kansa ya ƙuntata abin da yake yalwatacce ya mai da mutum mai dakewa jajirtacce ya zama to mai raki mai yawan kai kuka mai mulki bai bar mai mulki ba ya bi shi har cikin fadarsa ya kan masa hakanan bai kyala wanda ke cikin kurkuku ba shi ma ya bi shi ya kan masa hatta talaka da ke ji da talautinsa shi ma bai kyale shi ba shi ma ya bi shi uwa wannan ba wani abu bane face damuwa da kunci da bakin ciki da suke da suke bijiro wa dan adam babu wani dan adam yan uwa masu albarka da zai wofinta ya kasance baya shiga cikin damuwa da bakin ciki babu shi bakin ciki lallai abu ne da yake damun mutane yake hana su sakat yake hana su al'amuransa na yau da kullum shi sa Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana a cikin littafinsa mai tsarki laqad khalaqanal insana fi kabad lallai Allah maɗaukakin sarki ce mun halitta ɗan adam fi kabad a cikin wahala kowane ɗan adam sai ka same shi akwai irin kuncin da ke damunsa akwai da damuwar da take cikin zuciyarsa akwai abin da yake hana shi sakat idan ya tuno shi daga cikinmu akwai wanda zaka ga yana damuwa ne don wani mulki da yake ɗauke da shi yana tsoron gushewarsa gushewar mulkin nasa wannan shi yake jawo masa bakin ciki idan ya tuno shi daga cikinmu akwai wanda zaka ga arzikin da Allah maɗaukakin sarki ya bashi shi yake jawo masa bakin ciki saboda kullum abin da yake tunani ya za a yi wannan arzikin nasa ya ɗore ya ci gaba daga cikinmu za ka ga jarabawar da mutum yake ciki ita take damunsa wacce hanya zai biya kubuta ko ya samu damar cin wannan jarabawar da Allah maɗaukin sarki jarabe shi da ita daga cikinmu ‘yan uwa akwai wanda za ka ga rashin lafiyar da yake ciki shine bakin cikin da da ke damunsa kullum fatansa wasu waraka za ta zo daga cikin mutane akwai wanda zaka ga dan da ya haifa idan ya tare aya tuntuntunin yadda zai kula da ayan shine abin da yake damun sa ya zai rene su ya zai ciyar da su ya zai sa su a makaranta ya zai siya musu magani ya zai kula da tarbiyyar su kullun wannan shi yake damun su saboda haka uwa babu wani dan adam da ya wofinta ya kasance babu wani abu a rayuwa da yake damun sa haka ka'ida haka ɗabi'a ta wannan duniyar take diye da ta ɗanɗana maka alawa mai zaƙi a bakinka diye da ta ƙawata maka adanta ta fito maka a cikin yanayi mai kyau to ba makawa wata ran sai ka ga muninta wata ran sai ta turnike ka da damuwa da bakin cikin da sai ka ji ina ma baka zo duniyar ba haka take shi yasa Allah madaukakin sarki ya kaddara ya bambanta tsakanin rayuwar duniya da lahira yan uwa daga cikin mafi girman abin da ke raba duniya da kuma aljanna shine idan aka shiga aljanna babu damuwa ko bakin ciki kwata-kwata dan mutumin da ya shiga a cikin aljanna to daga lokacin damuwa da bakin ciki ya tattara su ya dukunkune su ya watsar da su ya bar su a duniya yanzu sai farin ciki sai jin daɗi shi sa kalmomi na farko farko da yan aljanna za su fara faɗa Allah ya samu daga cikin su idan sun shiga cikin ta shine alhamdulillahi allazi azhaba anna alhazan inna rabbana laghafurun shakur الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب الله أكبر الله من أكل سركيتي قالوا ‘yan aljanna za su ce alhamdulillahi lazi godiya ta tabbata ga ubangijin da shi ne azhaba annal hazan ya tafiyan mana da bakin ciki ‘yan uwa kun ji ko suka ce godiya ta tabbata ga allan da ya tafiyan mana da bakin ciki gidan aljanna babu damuwa ba bakin ciki ba kunci ba wanda zai bata maka rai azhaba an alhazan inna rabbana laghafurun shakur lalle ubangijinmu mai yawan gafara ne kuma abun godewa ne allazi ahallana daral muqamati min fadlihi wanda ya samu a wannan gida na zama dindindin saboda falalarsa la yamassuna fiha nasabun wala yamassuna fiha lughub babu wani abu da ya same mu a ciki na gajiya ko kunci ko damuwa ko baƙin ciki sannan babu wani abu da za mu aikata a ciki don mu gaji a cikin aljanna shi sa babu wani wanda za ka ji a cikin aljanna ya gaya maka maganar da za ta sa ka baƙin ciki babu wanda za ka gani a cikin aljanna ya yi maka kallon da baka so ba ranka ya ɓaci shi sa Allah maɗaukakin sarki ce la yasma'una fiha lagawan wala ta'siman illa qilan salaman salama ba za ka ji a cikin aljanna ba fiha a cikin talagawan wani zance ya sashe da za ka je bata maka rai wallahi babu wannan a cikin aljanna yan uwa Allah ya sa mu aljanna wala ta'fiman ko zancen da yake na saban Allah ne babu shi a cikin aljanna illa qilan salaman salaman sai dai kawai kana cewa salamu alaikum salamu alaikum Allah madaukakin sarki yace Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin wata ayar la yamassuhum fiha nasabun wala hum minha bi mukhrajina babu wani abu da zai sami an aljanna na damuwa ko bakin ciki ko gajiya a cikin ta sannan wa ma hum minha bi mukhrajina ba za su taba fita daga cikin ta ba ko iya wannan kadai aka ce maka idan ka shiga aljanna akwai shi kai barwan ka shiga aljanna duk wani daɗi da ka sani a duniya idan ka tsoma kafa a cikin wataran sai ka ɗauke babu wani daɗi da yake dawwama wallahi a duniya dai babu shi daɗi ɗaya ke dawwama shine daɗin lahira to wannan kalmar kaɗai ta isa ta faranta ‘yan aljanna rai wa ma hum min habi mukhrajin ba za su fita daga cikin aljanna ba to wannan bambancin duniya da lahira kenan wa amma duniya cike take da abubuwan damuwa da bakan ciki kala kala da za su bata mutum rai dan uwana musulmi lalle mu sani daga cikin mafi girman abin da suka fi jawo al-intihar shine suicide mutum ya kashe kansa da kansa mafi girma 90% daga cikin abubuwan da suke jawo kashe kai yan uwa damuwa ce da bakin ciki mutum zai je ya rataye kansa da igiya ko ya je ya hau wani waje mai tsayi ya faɗo ko ya sha wani abin da zai kashe shi wani poison ko wani abu makamancin haka idan ka tambaye shi ka bincike shi zai ce maka bakin ciki ne yake damunsa wani abu ne yake damunsa ɗaya daga cikin abubuwan da suka fi kashe mutane ke na yan uwa a wannan duniyar tamu to shi sa yan uwana masu albarka zaka samu annabin mu tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi daga cikin addu'o'insa na yau da kullun da yake yawan maimaitawa yakan ce Allahumma inni a'udhu bika ya ubangiji ina neman tsarinka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi wannan addu'a yace ya ubangiji ni ina neman tsarinka min alhammi daga damuwa wal huzni da bakin ciki wal ajazi da gajiyawa wal kasali da kasala wal jubni da ragwanta walbukuli da rowa wa bala'iddain da nauyin bashi ka ci bashi ka kasa biya ko ka ci bashi abinda zaka biya ya gagara annabi yana neman tsari da wannan dan matsala ce wa ghalabatir rijal da kuma rinjayen mazaje eh mazaje su rinjaye akan ka wanda ba sa kaunarka ba sa son ganin ci gaban ka ya kasance kullun abin da suke so suke samu Allah madaukakin sarki mana tsari da wannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duk yadda Allah maɗaukakin sarki ya kyautata rayuwarsa ya daɗanta rayuwarsa amma yakan yi wannan addu'a a cikin mafiyawa daga cikin addu'insa sallallahu alaihi wasallam yan uwana masu albarka babban malami ibn al-qayyim al-jawziya a cikin littafin sa at-tibbun nabawi Allah ya masa rahama yake cewa abubuwa guda uku suna lalata jikin mutum abubuwa guda uku idan mutum ya sa su a ransa to sukan hana mutum sakat sukan hana mutum kataɓus mutum yakan rabe ya lalace a rasa mai ke damunsa ya ce na farko akwai baƙin ciki yan uwa duk mutumin da ya sa wani abu baƙin ciki ya dame shi to za ga shi kaɗai yana zuƙewa yana ƙarewa a rasa mai ke damunsa ya ce na biyu akwai alhuzun shine za mu zo mu bayani akan mai bambanci alhammu alhuzun duk damuwa da baƙin ciki ake cewa a hausa kawai amma kowane za mu zo mu bayani sa insha Allah ta'ala waljo sai kuma yunwa yawan zama da yunwa ya mutum ya rinka yunwatar da kansa shi ma yana lalata jikin mutum yana jawo masa cututtuka kala-kala sana amma na hudu shine as-saharu shine rashin bacci mutum baya samun isasshen lokacin da zai kwanta ya baccin da ya kamata to wannan shi ma yana lalata jikin mutum Allah madaukakin sarki ya samu dace dan uwana masu albarka shi bakin ciki da damuwa da ke shiga zuciyar mutum idan ya kasance al'amarin da ya riga ya wuce ne al'amari ya wuce amma duk lokacin da ka tuno shi ya haifar maka da damuwa da bakin ciki shi wanda suna kiransa a suna kiransa alhuzunu eh abin da ya riga ya wuce amma duk lokacin da ka kirawo shi ka tuno shi sai ka ji ranka ya baci ya samu ka damuwa da bakin ciki kana cikin farin ciki da ka tuno shi sai farin cikin ka ya gushe to wannan shi suke kira alhuzun amma idan ya kasance al'abarin da zai zo ne wani abu ne zaka tinkare shi kana da wata sabga a gabanka kana jin tsoron abin ba zai tafi maka yadda ya kamata ba to wannan sai rinka sa maka damuwa da bakin ciki shi kuma wannan alhammu suke kiransa eh alhammu kenan idan kuma abin hadir ne yanzu abin yake faruwa yake saka damuwa da bakin ciki sai su ce masa algammu kun ji bambancin su yan uwa shi balarabe da yake yana da yalwar harshe yakan bambanta komai da kuma idan abin da ya riga ya wuce ne sai ya ce alhuzun idan abin da zai zo ne a gaba sai ya ce mai alhammu idan kuma abin da kake ciki ne sai ce masa algamu to da alhuzunu da algamu da alhamma Allah ya mana tsari da su gaba daya Allah ya raba mu da su gaba daya sai dai yan uwana masu albarka mu sani cewa addinin mu na musulunci addini ne mai tsari mai kula da ayansa bai bar mu haka ba ya kawo mana wasu abubuwa wanda idan mun rike su insha Allah ta'ala za mu yi maganin abubuwa da yawa daga cikin bakin cikin da suke damun mu kamar yadda na faɗa tun a farko abu ne mai wahala mutum ya iya kaucewa bakin ciki gaba ɗaya a rayuwarsa wannan da da wahala ba za ta yi ba Allah madaukakin sarki ya ce mana kamar yadda na ambata laqad khalaqana al-insana fi kabad to wannan kabad din yana tare da kai yana makale da kai sai ka shiga cikin kabarinka amma zaka samu ragi insha Allah ta'ala zaka samu yalwar kirji zaka samu salamatin sadri insha Allah ta'ala idan ka rike waɗannan abubuwan da zamu ambata abu na farko ɗan uwana masu albarka shine mutum ya samu makami na imani da Allah madaukakin sarki imani mai ƙarfi imanin da aka gwama shi aka cakuɗa shi da nagartattun ayyukan da Allah madaukakin sarki yake so ya kasance kayi imani irin imanin da Allah madaukakin sarki ya aiko manzansa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koyar da sahabbansa shi suka koyar da almajiransa abin ya zo kanmu sannan ya kasance duk abin da Allah maɗaukakin sarki yake so na ayyuka shi kake ƙoƙarin aikatawa duk abin da manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya kwaɗatar shi kake yi abin da ba sa so shi ka ƙwari ka guje shi wannan zai taimaka maka wajen samun salamatin sadri Allah maɗaukakin sarki yana gaya mana cikin littafinsa mai tsarki man amila salihan wanda duk ya aikata aiki nagari min zakarin aw unsa daga cikin namiji ne shi ko mace sai Allah ya ce wa huwa mu'minun yana mumini kun ga ga imani ga aiki nagari sai ce fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba za mu raya shi wata irin rayuwa mai daɗi e ita ce rayuwar da zaka samu karancin bakin ciki da damuwa a cikinta da yawa amma duk mutumin da ya kaucewa aiki nagari ya zakke wa saban Allah maɗaukakin sarki to wannan sun yi hannun riga da shi da shi da farin ciki a rayuwarsa dan ka'ida ce a ka'ida ce wa man araba an zikiri fa inna lahu ma'ishatan banka haka Allah maɗaukakin sarki ya faɗa man araba an zikiri duk wanda ya bijirar da kai ya kaucewa ambatan Allah maɗaukakin sarki biyayya ga Allah maɗaukakin sarki kyawawan ayyuka sai Allah ya ce fa inna lahu ma'ishatan banka wa nahshuru yawmal qiyamati a'ma zai rayu a duniya rayuwa ta kunci da damuwa saboda kada ka taba dauka cewa zaka rinka saba wa Allah madaukakin sarki yadda kake so kuma kirjinka ya kasance lami lafiya wannan abubuwa ne da guda biyu da ba za su haɗu ba Allah madaukakin sarki ba mu ikon kiyayewa abu na biyan uwana masu albarka shine lallai musulmi ya rinka kallon duk wata damuwa da bakin ciki sawa'un haka kawai ta zo ta riske shi ko wani ne yayi mai sababinta ko wani abu ya rasa abin ya same shi to kullum ya rinka kallon wannan din wani abu ne da Allah madaukakin sarki ya masa dan ya girma maladan ranar tashin alkiyama in kana kan wani janibin ba damuwar kaɗai ba to damuwar taka za ta ragu da yawa kullum idan abu ya dame ka bakin ciki ya kan maka ka rinka ji cewa wannan halin da kake ciki insha Allah ta'ala ka fara ce haka manzon Allah ya gaya mana sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi ingantacce ya ce ma yusibul muslimu min nasabin wata damuwa ba za ta samu musulmi ba wala wasabin ko wata rashin lafiya sai Allah madaukakin sarki sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce wala hammin wala huzni ko bakin ciki ko damuwa wala azan ko wata cutar wadda wasu za su yi maka da bakin su wala ghammin ko wani kunci duk ba za su samu mutum musulmi ba hatta shauka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace kai hatta kaya da kake takawa sarde ya shige maka cikin hannu ko cikin kafa wannan duk abin da yake samun ka illa kaffara Allah biha khatayahu face sai Allah madaukakin sarki ya kankare maka zanubanka sanadiyar waɗannan abubuwa to kullum idan bakin ciki ya same ka dan uwa damuwa ta cin maka ka rinka tuno wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ina cikin damuwa ne ina cikin bakin ciki dan Allah madaukakin sarki ya kankare mu wasu zunubai da ni ina da wasu abubuwa da ne marasa kyau da yawa a gefe ina fatan Allah ya fe min su to ga hanya ta zo sai ka sanya farin ciki a cikin zuciyarka sai bakin ciki ya kawo yan uwana masu albarka abu na uku shine kyautata wa dan adam ɗaya daga cikin abin da Allah madaukakin sarki yake daukewa mutum damuwa da shi ya kwaranyan maka da duk abin da baka so a cikin rayuwarka yan uwa akwai kyautata wa dan adam ka kalli wanda yake cikin bukata ka taimake shi kalli wanda yake cikin damuwa yayi masa tasa damuwar kalli wanda ke cikin kunci dauke masa kuncinsa kai kuma lokacin da zaka shiga cikin kunci akwai Allah madaukakin sarki shi zai dauke maka taka haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa yace man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya duk wanda ya yaye wa wani mumini wani damuwa da bakin ciki da ke ciki daga cikin bakin cikin duniya shi kuma Allah madaukakin sarki nafasa Allahu anhu kurbatan min kurab yawmil qiyamah sai Allah madaukakin sarki ya yaye masa damuwarsa daga cikin damuwar tashin alkiyama wa may yassara ala mu'sirin wanda duk ya yalwatawa wanda ke cikin kunci annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace Allah madaukakin sarki zai yalwata masa a duniya da lahira gaba daya lalle Allah madaukakin sarki yana cikin taimakon bawa matukar wannan bawan yana taimakon wa ƴan uwansa mutane ƴan uwa shi sa mu sa wannan aran mu idan kana cikin kunci wani abu ya dame ka ka kasa bacci wani abu ya yi maka kiki kaka ka kasa motsa zuciyarka ta yi kunci da yawa to dubu makotanka dubu wanda kuke tare da su kalli wanda ke cikin kunci dauki abin da zaka iya kaya masa wannan kuncin ka gani insha Allah ta'ala Allah zai tafi maka da naka ka'ida ce da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa ƴan uwana masu albarka abu na hudu daga cikin abubuwan da suke tafi mana da damuwa shine alqana'a eh alqana'atu bima qassamahu Allah laka shine ka wadata ka wadata da abin da Allah madaukakin sarki ya raba ya baka ka daina kallon abin da wane yake da shi ka daina kallon abin da su wane suke da shi a kalli kai abin da Allah maɗaukakin sarki ya baka idan ka kalli wannan za ka gode wa Allah maɗaukakin sarki sai damuwa ta tafi amma idan kullum za ka rinka kallon na wane da na wane da na wane to lalle ba za ka gode wa Allah maɗaukakin sarki ba rashin godiya kuma da kallon nasu zai sa maka damuwa a cikin zuciyarka shi yasa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin hadisin Abu Huraira Allah ƙara masa yarda yake cewa laysa al-ghina an kasratul arabi ba wai wadata ba ne yawan abubuwan duniya gidaje filaye motoci kadarori annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba wannan ce wadata ba yace abin da ake kira wadata walakin al-ghina ghina nafs idan kana so ka san me ce wadata shine wadatar zuci zuciyarka ta wadata da abin da mahalicin ta ya raba ya bata duk abin da ya kaddara zai baka ba zai kwace maka ba duk yadda zaka yi zalama duk yadda zuciyarka za ta kalli na wanda ke samanka ba za fa ka iya ba wa kanka abin da Allah bai kaddara za ka samu ba shi sa malamai suka ce kullum in kana so ka rinka gode wa Allah madaukakin sarki ka rinka kallon wanda ke kasanka eh kai yanzu kana da slippers to wani haka yake tafiya ba shi da takalmi kana da riga kala uku wani wallahi guda ɗaya ce da shi guda ɗaya ma kuma ta yage kana da babur wani ba shi da babur kullum ka rinka kallon wanda ke kasanka sai ka gode wa Allah madaukakin sarki wannan shine ɗaya daga cikin abin da malamai suka ce zai taimaka maka wajen godiya ga Allah maɗaukakin sarki duk abin da ya kwace maka kuma sai ka ɗauka cewa dama Allah maɗaukakin sarki bai kaddara zan same shi ba likai la ta'sau ala ma fata kuma la tafrahu bima ataku Allah ce dan kada ku rinka damuwa kuna bakin ci da abin da ya kwace muku dama tun Allah kaddara ba za ka same shi ba to mutum ya sawa kansa wannan yan uwana masu albarka abu na biyar daga cikin abubuwan da suke tafiyar da bakin ciki shine yawan salati wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ina wanda ke cikin kunci ina wanda damuwa ta dame shi yawaita salati wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kaga abin mamaki kama salati kai tai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد تي كنا زونك كي كنا تفكي أكون تكك كي كنا أيكي كي با أبن كي كي تسلاتي ذاك أبن ما ماكي دنقوا نامي البركة وترانا صحابي أبي دنك أب الله كارا مسير دا yace nace da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rasula ne mutum ne da nake yawan salati a gare ka adadi nawa ya kamata in sanya maka na salati na da zan kai maka sai annabi ya ce masa yadda kaga dama sai ya ce ya rasulullahi in sanya kashi ɗaya bisa na hudu bisa hudu na salatin na dukkanin ibaduna ya kasance sauran tasbihai da sauransu in kasa shi ɗaya bisa hudu ɗaya bisa hudun ya kasance kawai salati nake maka sai annabi ya ce yadda kaga dama amma in da zaka ƙara yafi maka alkhairi sai ya ce ya rasulullahi to zan mai da shi rabi annabi ya ce masa yadda ka ga dama in za ka ƙara ya fi maka alkhairi fa in zitta fa huwa khairun laka in ka ƙara ya fi maka alkhairi sai ce to rasulullah ina gani zan bai da shi sulusain shine biyu bisa uku duk sauran ayyuka na da nake na ibada da sauransu da tasbihai da sauransu to zan bai da waɗancan ɗin kashi ɗaya kashi biyu kuma sai na rinka maka salati ya rasulullah sai annabi ya ce yadda ka ga dama idan ka ƙara yafi maka alkhairi sai ce to ya rasulullah a zan sanya salati zan sanya salatinka gaba ɗaya ya kasance shine aikina sai annabi ya ce idan tukfa hammuk wa yughfaru laka dhanbuk in ko haka ne abin da ka faɗa za ka yi ta salati to duk wani bakin cikin bakin cikin da damuwa ka Allah madaukakin sarki ya isa maka shi shine tukfa hammuk annabi ya ce maka ya ce masa duk bakin cikin ka da damuwar ka gaba daya Allah madaukakin sarki ya isa maka shi ya kake tsammani idan Allah ya isa maka damuwar ka kuma ba bawan kaɗai ba sai annabi ya ce masa kuma duk zinuban ka Allah madaukakin sarki zai gafarta maka yan uwa mu yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu yawaita salati ko da yaushe al'amari ne mai girman gaske al'amari ne mai falala ga kowane irin musulmi abu na shida yan uwana masu albarka daga cikin mafi amfanin abin da ke jawo mutane yayewar bakin ciki da damuwa yan uwa akwai yawan sallah e yawan sallah idan kai sallolin nafila sallolin farilla to ka bibiye su da sallolin nafila rawatib ne da wanda suke gairu rawatib dukkan yi su sallar walaha ce sallar qiyamul layli ce duk wata nafila da kasan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koyar da ita ka daina sakaci da ita sannan lokacin da kake yin sallah dan uwa ka rinka yin sallah tare da halatto zuciyarka eh sallah da khushu'i da nutsuwa zuciyarka a nutse gabanka a nutse kana tuna Allah madaukakin sarki kana zama a matsayin mai sallah sosai ba mai wasa ba to wannan yana tafiyar da bakin cikin mutum Allah madaukakin sarki ya ce wasta'inu bis sabri was sala ku nemi taimakon Allah maɗaukakin sarki wajen yayewar damuwarku da baƙin cikinku da biyan bukatunku gaba ɗaya bi sabri ta hanyar yin haƙuri wasala da sallah yan uwa kaga waɗannan abubuwan guda biyu in ka rike su to ko me ka sa a gaba insha Allah ta'ala sai ka bi ta kansa ka yi haƙuri sannan ka yawaita sallah wannan sirri ne da Allah maɗaukakin sarki ya ba mu a cikin littafin sa mai tsarki wasta'inu bis sabri was sala hadisi ya tabbata ingantacce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance duk lokacin da idza hazabahu amrun ai idza ahzanahu amrun kenan duk lokacin da al'amari ya dama annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wani abu ya masa kiki kaka fazi'a ila sala sai ya gaggawa ya tafi zuwa sallah yakan ce arihna biha ya bilal hutashe da mu ka kira mana sallah mu je mu yi sallah muna cikin damuwa kira sallah mu shiga cikin sallah sai mu samu nutsuwa saboda haka akwai nutsuwar dan adam a cikin sallah dan shiga cikin sallah ganawa ce da rabbul izzati wal kamal saboda haka ƴan uwa mu yawaita sallah ɗaya ne daga cikin abin da ke yaye bakin cikin mu shi yasa zaka samu wallahi duk wanda baya sallah yana cikin damuwa ko musulmi ne ko musulmi ne ke wasa da sallah wallahi ba za ka rasa shi da damuwa da ba zai iya magance ta ba ina gaya muku wannan ko musulmi ne inda yake wasa yana wasa da sallah to shi da nutsuwa kuma har abada amma duk musulmin da ya kiyaye sallah iyakacin gwargwadon iyawarsa yake kiyaye na filfilu zai ga abin mamaki a rayuwarsa Allah ya ba mu ikon kiyayewa yan uwana masu albarka abu na ƙarshe a gurguje shine akwai addu'o'i da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koyar da mu duk lokacin da ba da bakin ciki da damuwa suka damu mutum to mutum ya durfa waɗannan addu'a ya rinka karanta su daga cikin su akwai ta na karanta ta farko Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal huzni wal ajiz watan ta farko tana cikin su daga cikin su ɗan uwana masu albarka akwai hadisi Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yarda annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yake cewa babu yadda za a yi wani bakin ciki ko damuwa su samu wani mutum ya karanta wannan addu'ar yace Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madin fi hukmuka عضل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو آه أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب همي النبي يقول متين يكرنت وانا أدوار إلا أذهب الله همه wa huznahu wa abdalahu makanahu farhan face sai Allah madaukakin sarki ya tafiyar masa da bakin cikin sa ya yaye masa damuwarsa gurbin damuwar da bakin ciki kuma sai Allah ya maye masa gurbin da wani abin da zai faranta masa rai inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan uwa nabi albarka me kake baka haddace wannan addu'ar ba me kake baka haddace wannan addu'ar ba bakin ciki nawa ke damun ka kamar abubuwan da marasa amfani da kake haddacewa na sunayen kwallo da sunayen abubuwan da ba su da amfani dauki wannan addu'a ka haddace ko saboda bakin cikin da ke bijiro maka hadisi ya tabbata da Abdullahi dan dan Abbas Allah kara masa yarda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa Abdullahi dan Abbas yake cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yana karanta wannan addu'ar yayin bakin ciki yakan ce la ilaha illallah لا إله إلا الله العظيم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم بات دا وهلا ونا النبي كان فدا ونا الدؤر babban tabi'i al-hasan al-basri Allah masa rahama yake cewa wannan addu'ar hajjaj ya aiko a kirani na je wajensa kowa ya san hajjaj ibn yusuf al-thaqafi kowa ya san waye shi idan ka ji an ce hajjaj yana kiranka ai an baka wata baka maka je sai kai zawai eh saboda kowa ya san menene zai biyo baya an aiko ya zo al-hasan al-basri ce da naje wajen sa sai na rinka maimaita wannan addu'a sai hajjaj ya bude baki ya ce min na tura ka zo ne dan na kashe ka na tura ka zo ne dan na kashe ka yace amma wallahi yanzu babu wanda na fi so sama da kai na fi son ka sama da kaza da kaza ya rika lissafa masa abubuwan da ya fi so ya ce faɗa abin da kake bukata an baka ka tafi faɗa abin da kake bukata an baka ka tafi mawaƙi yake cewa ya sahib alham ya ma'abucin damuwa da bakin ciki innal hamma munfarijun hakika bakin ciki da damuwa masu yayewa ne abshir kai bushara fa innal faridallah saboda mai yaye su mai tafiyar da su shine Allah madaukakin sarki ya ce idza bulita idan aka jarrabe ka fasik billah ka samu aminci da Allah madaukakin sarki innal ladhi yakshiful balwa wanda ke yaye bakin ciki da damuwa huwa Allah shine Allah madaukakin sarki yace idza qada Allah idan Allah madaukakin sarki ya hukunta wani al'amari fastaslim li qudratihi ka sallama wa ikon Allah madaukakin sarki malim ri'im hilatan fi ma qada Allah mutum ba shi da wata dabara cikin abin da Allah ya hukunta Aliyas ya ƙa'u ahyanan bi sahibihi, ɗaya ba tsammani yakan yanke samun waraka galibi ga ma'abocinsa, ya ce latai a sanna, kada ka sake ka ɗaya ba tsammani fa inna sani Allah saboda me yi shi ne wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maɗaukan sarki ya samu dace, ‘yan uwana masu albarka, Allah ma'iz al-Islam wal musulmi, wa azilla shirka wal mushrikin, wa dammir a'ada'aka a'da addin, وانصر عبادك الموحدين واهم حوزة الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا